الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا أي أي قوم يوكو قوم قوات الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa muna cikin rikin zama ko majalis na ashirin da bakwai ko ashirin da bakwai a cikin wannan risala kuma risala ta kusa zuwa ƙarshe wa ha antumul an ko yanzu ga kunan yanzu dai littafi ya kai karshe kuma shi ma wasiya ta kai karshe domin tun da an riga an sa mutum cikin kabari magana ta kare kuma wannan hissan wa ma'anar idan aka riga aka kai mutum makabarta aka dauke aka sa cikin kabari kamar yadda jiya na bada misali su ma wanda suka sa sai ga sun karkada hannun su kawai an gama wanda ya gama ya karkada hannu wannan ya wanke wanda ya taba tabo an gama kenan saboda haka daga nan wanda ya fi kowa alkhairi a wurin mutum shi ne wanda zai daga hannu ya ce wannan Allah ya ji ƙarshi to kuma ga wani sirri wanda nake tunanin ya kamata mu rike shi duk safiya idan Allah ya taimake ka a safiya ne ko a yammaci ka tuno da sauran ƴan uwa mu'minai ka ce Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat haka muka karanta daga cikin wancan littafin da muka karanta kaifa tuqilu umrakal intadi zaka je ka ga ladar da alahira sai ka bi mauci in kana yin irin wannan addu'a Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat akwai wani wurin sai a ce ha a ce wal muslimina wal muslimat saboda ba ko akai sai matsayin mu'mini mu'mini ba in ka ce Allahumma ghfir kana iya farawa ka ce Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat idan kai wannan za a baka lada daidai yawan mu'minai tun daga annabi Adam har da duniya za ta tashi yanzu akwai garabata da ta wuce wannan kuma kullum wannan yana nuna mana musulmai yan uwan juna ne da wanda suka wuce can da wanda suka taho baya da wanda za su zo karshe dukkan mu kaman gini ne ya shuddu ba zuna ba ba sashi na karfafa ma sashi saboda haka ina ba mu shawara kullum mu yi kokari mu ga mun yi wannan adda Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ko ka faro daga can Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sannan idan sallar asuba ce kana yin sallaman nan kafin da yawa mutane yau su ba ta yin azkar kuma su hana wani saboda wani zaka ga ana sallamewa daga sallar asuba sai zambur ya tashi sai koma baya wai sai ka tashi kai liman ne sai zambur ya tashi to in ya zo wuce wannan sai sai ya kai ka ku gane wannan bisara zai zo kawai sai ya zo shi zai tafi sai ya sai ya gaisa da kai da ya gaisa da kai din nan kai magana ya balla ma wata babbar gara baka da zaka samu saboda in an sallar da sallar asuba kafin ka canza zaman ka daga zaman nan ka hatse ka na da kabarka a yadda kake zaune ga an ce ka ce Allahumma ajirni minan nar su bakwai karanci ko kai hukuma kai bakwai dai wannan shi ruwa ya ci bakwai ya zo sannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma wannan in ka faɗi wannan ka gama samun alkhairin yau bayan nan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk ilahan wahidan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan wannan kadai cewa kai idan kai wannan ka faɗi wannan kalma an baka lada dubu arba'in yanzu mutum ya san naira dubu arba'in za a bashi a wannan lokacin ko dala mutum ya zauna lada fa a wurin Allah idan aka ce ma wannan daraja ce a wurin Allah ka samu wannan daraja guda kaza daraja ɗaya ta fi duniya da abin da ke cikin duniya shi yasa aka ce matakala ɗaya daga matakala ɗaya zuwa wata matakalan ta a aljanna tsakanin su kamar sama da ƙasa ne tafiya shekara ɗari kamar sama da ƙasa saboda haka ina kwadaitar da mu irin waɗannan abubuwa wallahi ina jin tausayin kaina kuma ina jin tausayin wanda zanga bai ma gane yadda aka nufa ba mutum ya yi hurhura ka kusa tafiya amma ba ka shirin kayan da za ka rike wajen tafiyan nan bayan kuma an tafi ba a dawowa nan da lokacin da aka shiga goma na na zulhijja har wani abu na tura na sa aka tura cikin dukkan kwan abin nan din mutum da na sa aka tura saboda kwalalen yin salati cewa ga wata garabata idan ka tashi a rana kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai so dubu to kafin ka mutu sai an nuna amma bishara kai dan aljanna ne idan kai so ɗari aka ce za a biya ma bukatarka ta duniya guda talatin ta lahira guda saba'in idan kai goma da safe kai goma da yamma ka ji fa goma da safe goma da yamma annabi ya ce wanda ya haka ceto na ya tabbata gare shi aka dawo aka ce idan kun bayan nan kuma duk sadda kayin nan shi kuma shi za a dawo mai da ran shi ma ya ma to idan ka samu annabi ya riga ya ma addu'a in mutum ba munafiki bane dan aljanna ne sai sa ake cewa wanda suka yi sallah bayan sa yayi tahiya tare da su su yan aljanna ne sai dai wanda ya zama munafiki ko ya rida saboda yayi masa addu'a yayi tahiya yayi sallah yayi tahiya tace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin mu ma da muka zo ba mai sallar ba idan muka yi kokari muka zama cikin ibadullahi salihin muka yi imani da Allah muka yi ikhlasi muka bi manzon Allah mun shiga cikin wannan addu'a dan mun shiga cikin ibadullahi salihin shikenan annabi ya hada da mu to kaga wannan yanzu ya zo zai bar duniya yana cewa in kun zo ku isar da sakona ga ƴan uwana ina masu fatan alkhairi ku gaya masu abin nan din yanda zamu hada ta sahabbai suka ce ba mu ne ƴan uwanka ba yace a a ku sahabbai na ne waɗanda nake nufin ƴan uwana wanda za su tafi baya na su ba su ganni ba ba su yi zamani da ni ba amma kuma sun yarda da abin da na zo da shi suna girmama wannan abu waɗannan su ne ƴan uwana da ban gan su ba ina tunanin su ku duba fa in fa mun yi sa'a muna ciki in kuma mun tsara kanmu da kanmu shikenan abin da ya samu cikin nan shine mu bi abin da ya zo da shi mu imani mu yi ikhlasi mu yi mutaba mutaba annan shine mu kwaikwayi abin da zai dan abin da zai nuna mana in ba mu haka nan ba da ya maganan cewa za a haɗu da shi akan tafki wasu mutane a taho gaba daya a dungumo sai ya wasu mutane ana ware su yana cewa ku tale su mutane na ne saboda suna da alamomi a ce a'a waɗannan mutanen rayyaru wa baddalu sun canza sun musanya ba su abin da ka bari ba sai ce so kan to ai ne su da su ko ganin su kada yi kaga wannan kenan babban kun da wannan shine babban musiba haka mu yi kokari abubuwan da muka gani cikin littafin nan mu dage mu yi kokari mu rika yi iya abin da zamu iya yi sauran abin da yafi karfin mu kuma wannan shikenan kada mu zo mai ta hawa fama da rikicin da bai dame mu ba wanda mun san shi mun yi magana ba mu yi magana ba duk ba zai canza komai ba kuma wannan abin ya dauke mana hankali ga yin waɗannan yanzu waɗannan abubuwan da aka faɗi suna da wuya to amma mutum ya zauna a masallaci bayan an yi asuba ya yi su ba zai iya ba ya zauna duk lokacin da ka samu wani lokaci ka ware ka shige wani wuri babu komi ko kana karanta Qur'ani ko kana yin wannan salatin salatin nan fa ba cewa akai sai kai a zama daya ba ka samu kai goma da su ka ƙara zama yanzu baka komi ka ƙara goma ka ƙara zama wani lokaci baka komi kai ashirin ka ƙara tafiya hanya kace kai ashirin za ka gida ne ka ƙara yin ashirin in aka hada duk lissafin nan kai ne baka iya lissafawa shi wanda kai saboda shi ya sani ko nawa kai kuma zai biya ka tuni zai samu sai ka lokaci ta banza har mutum ya shiga abin da ba ruwan shi har wani ma ya kai ga an yi faɗa da shi akan abin da ba ruwan shi kuma kuma gaba ɗaya da kai da wanda kuke faɗan duka in an gama ba ku samu amfanin komi wannan wayan ko wani ya aje tana mana kuru za ka bata mana abuwa ka ji tana vibration take
وأنتم الآن يقول كلا تفرقون إلى البيوت أقوى شيء
ai hasabani rabbi hisaban adilan bayan ubangiji na tabaraka wa ta'ala shi kuma yayi mai hisabi hisabi na gaskiya na adalci li ara maq'adi fil jannati am am amina saboda yanzu nan a yanzu da kuka bannin nan kuka juya gida ina jin takun ku ina jin motsin tafiyar ku to yanzu ni kuma za a bayyana min in san matsayi na wurin da zan zauna in ma dai aljanna ne in ma wuta ni dai ina jin tsoron wannan abu a ce ma an sa mutum a cikin kabari yana jin motsin ɗan uwansa yana jin takonsu kuma a yanzu ne mutum zai gane inda ya nufa in aljanna ce kan wannan la mushkila amma in mutum ya gano wuta fa zai shiga yana fa jin motsin yan wannan kuma ba yadda za a ya fito balle ya gyara an gama kenan ƙarshe kana jin magana ɗan uwanka kana jin takon su yanzu nan suka aje ka yanzu kuma ka gano kai dan wuta ne kuma ba yadda za ka yi ka fito cikin minti goma ko minti ashirin mutum ya ga rayuwarsa shekara sittin ɗin nan ko saba'in ya ci nasara ko ya faɗi yanzu ya gane kuma ba yadda za a ce fito ka gyara wannan rana akwai man tsoro sau da aka ce yanzu nan ni na san wannan yanzu nan kuna ajiye ni a kabarin nan na gane wannan matsayin walam yatajarra kuji bayan kuma yanzu na gano ni dan aljanna ne ko dan wuta walam yatajarra azu sadiqin li sadiqun li yace wani aboki na babu wani aboki na da yake da daraja a wuri na wanda zai iya karfin hali yanzu da za a baro ni nan wala mimman kana yadko yuhibbuni fi dunyaya ko kuma wani kowane ne ko aboki ko wani wanda kake so ko ke wanda kike so in ma ba ke ɗaya ba ce wajen mijin watakila kun sha bala'i ki so kina so ki kashe wannan ita ma tana so ta kashe ki a kai shi to duk wannan son a yau ba wanda zai iya karfin hali ya ce bari ya zauna da ni a makawasan nan tare da ni abokina mafi kusanci wanda ba na yin komi sai da shi ko mata ko miji in ke mace ce ko ƴaƴa ba wanda zai iya karfin halin da zai zauna an yajlisa ma'i fi qabri walau sa'a wahida ba wanda zai iya zama da ni cikin kabarin nan ko da awa ɗaya ne ko awa ɗaya ne kuma gwada ai ba ma wannan ba rashin lafiya fa yana kama mutum mai tsanani a rasa mai jiya shi yanzu a wannan zamanin ba ƴaƴan ba ba matan ba ba wanda suke cin moriyar mutum ba karshen ta sai wanda yake nesa da shi ma shine zai zo ya ce bari shi ka ta kai mai kirki so da bari ya zo ya zauna tare da kai amma duk waɗanda kake ma kirki kullun din nan wallahi ba su iya zama da mutum wannan aikace ne ni na san mutumin da ya mutu aka zo aka fara cewa matan shi aka ce matan suka zame suka ce sai dai a bar uwar gida ita ce ta farko dama ita ta fi sani shi ita ma ta ce yanzu ita ina ita ina daga shi ba ta iya daga shi ta kadai suka ce to ba za su iya ba aka nemo ƴaƴan shi suka ce wa zai tsaya masu wajen hidimomin da suke da rana ba wanda zai ke zama da shi a asibiti karshen ta sai dai aka je mai gadin gida aka ce to za ka je ka tsaya da alhaji ya ce shi kuma a nawa ce a nawa saboda alhaji zakkar shi ma muna nan yake rabawa kuɗin ma da zai biya mu na wata sai mun juya yake ba mu balle ma ya ba mu zakka sai ta ba mu ba to yanzu kuma za a samu wani aikin da ba shi aka ɗaukan ba ni zan je in masa tsarki a asibiti in masa kaza in masa kaza nawa za a biya ni aka yi tsada da shi ya tafi shi ya ta wannan aikin ba wanda ya sa to kuma ba nan na ga muku muna cikin karatun ba na zo na ga wani ya kira ni a wayata na dan wayan na kira shi ya ce yanzu nan yana jin karatun nan ya ga abin nan aikace ga wan mamansu nan yana da 'ya'ya manya ya kama rashin lafiya da amai da gudawa ya yi jaga-jaga da su a ciki 'ya'yan ba wanda ba a kira ba ba wanda ya zo har yanzu yanzu su ne mamansu sai amfani da karfinta na ita ta ce ai dan uwana ne dole ko su ƴaƴan ba su yi ba ku a matsayin ni na sa ku kuje ku ɗauke ku kai sai yanzu ga mun nan kan hanya asibiti ga isa wurin zanne muka gama magana ce ce ya ce ya ce saboda haka karatun nan gashi ne yana gani a aikace uban su kuma yi ba wanda zai iya taɓa shi ko dai na asibiti ko ba nan na gaya maka wani shi da nashi kuɗin ba ma za a kai shi asibiti ya daɗe bai yi magana ba aka gaya ma kanan shi ke biye shi asibiti aka zo aka ce ma kanan kamata ya bawan Allah na a kai shi waje saboda yana da kuɗin sa a ja masa magani ai wannan ta sai ce to gaskiya ba ni bane zai bari dan shi ya zo babban dan shi ya zo babban dan nan da ya zo aka gaya masa shi kanan ya ce ga abin da suka ce ga abin da suka ce sai ya ce me za ka wannan is waste of resources yanzu kai shi wani waje magana ba shi kawai nan sai ya bude ido ya ce waste of resources with my money my own money waste of resources ya ce wallahi da na sani da ban nemi kuɗi ba ya juya baya kawai ya mutu ya ce da na san haka za a yi wata ran a ce a kai da asibiti da kuɗi na aika ce wai waste of resources wallahi da na san haka da ban nemi kuɗi ba kuma yanzu dinnan na san wani a nan garin yana nan yanzu yana raye ma shi bai mutu ba shi da kai mutane na ta gani yana ta burge su a waje shi ya san azabar da yake sha wallahi a ɗan shi wata rana yana zanne wannan ya shigo ya ce dubu kaza wannan ya shigo ya ce kaza wannan ya shigo ya ce kaza matan su ma sun sun gama ya yi haka ya ce wa mutum wannan ya ce ka ya ce wallahi da na san haka kuɗi suke da ban neme su ba ya ce ka ga dai yanzu ina da kuɗi amma ba na jin daɗin su ba saboda duk mai girmama ne ma girmama ne yake saboda su duk wanda ka ga yanzu ya zo yana magana yana ta ya zo gani na ko ya zo yana magana wallahi idan ya zanna magana ba zai manta kudin nan in ko na ce ba zan baki ba mun kulla da shi kenan mun fara faɗa ba ƴaƴan ba ba matan ba duk wanda ya zo ya kawo kes ɗin shi ce a bashi in ba a bashi ba shi kenan matsala ce akwai ma wanda shi kawai sai dai kawai a ta kullum kawai shi shi kullum sai dai ya tafi ya kashe kuɗin ya dawo ya ce ya kashe sai dai ta tura mai kuɗi kawai yana kashewa ya tafi ya kashe ya dawo ya je yi yadda ya ga dama da su ya dawo kada ku gano wurin a tsaya nan to auna to kuma in ba mutum za a yi ba haka za a gama haka za a gama har a kagara wani yana son masu yawa mutum shi bai mutu ba daga na a fara neman ma kashe shi ma in bai mutu ba a can wajen wani shi da ya dace mai mutum ba da dan nashi da wani soja suka nade a lungu suka samu da ya kwanta asibiti an tsammanin daga nan ya mutu malam yaran nan ya zo da soja da wani abu suka samu kokara irin ta dadin nan malam bashir kokara ta gaskiyar suka dube suka aje mai kokara kawai wuntuli ta kai ta aka rashi bai aka kai asibiti ai ce ku kwantar da hankalin ku ina kal suwane ne suka buge ni dan na ga da suka lade suka shigo cikin zaure suka lade bayan mungu ya ki mutuwa an dauka da da aka yi ta asibiti ba zai dace ba yanzu ya dawo saboda ya dawo a ƙara mai da kokara in ka san kokara wallahi ga ka san kokara kai ka kokara kai ka ga kai kai maka san kokara ba ai na na na ga kokara suka rada mai takunni ya faɗi yadda suka nemi makasa yadda in an mai bugu ɗaya kawai daga nan zai gama je shi ke da zai kawar ta su dawo su shiga da to shi ne wannan shiga na ta faɗa da mutum ya samu ya yi abin da zai yi ka ji ka zama kana da wani haba kuma yanzu in dai juninka in za ka yi sai ka gaya musu to wallahi ba za ka yi ba za su kai ka kara wurin wanda dole sai ya tseda ka in suka ga sun je can ba su hana bai hana ba sai su tsallaka ta su je su tsallaka ta in ba kai sa'a ba wallahi ina ga ba sai sun ce kai mahaukaci ne su je su ce gaskiya su suna ganin mai gidansu yanzu a zo a taru a mai rukiya me ya faru to mahaukaci ne shi ko ni ma kyauta ke da shi yanzu duk kayan shi ya raba su mahaukaci ne a nan tudun wala fa aka so za a yi aure yarinya za ta auri dan shi'a baban yaki yace ba zai sai da aka kusa aure ya gano dan shi ne yace san ba zai auren nan ba malam da ƴan uwan shi suka zo da masu daurin aure aka zo yace zai ga yadda za a daura auren sai matar ta ce masa aka ce oh Allah sarki a daura aure ga babban wansa nan yau kin ka daura aure aka daura aure kace ya hukace ka san ko ita ta kowa sani shi ta ce za ba ka ce ne ba haka haka yake yanzu haka haka ya riga yayi haka haka ba ta nuna masa ta yayi haka haka ta leko ta ce yayi haka haka ba aka ce oh Allah sarki Allah ba shi lafiya babban wan sai ce shi ma ba su ba su da labari yace to ai abubuwan ne sai su zo su tafi balle yanzu ka ya kada yanzu haka babban wan sai ce shikenan gaskiya tun da haka ne ba komai ai shi shi abin shine babban daura aure aka daura aure da dan shi'a tunda ita tana son ɗan ita ma ta zama ɗan shi amma bai sani ba da ita da ɗiyar ɗan shi a ne a cikin gidan shi bai sani ba bai sani ba to da aka tace yanzu ya haukace a daura aure ko aka daura babban wansu ya bugi kirji ko daura aure ta ce wallahi lafiya ta lafiya ce kai ya ƙara haukan ma bai san ma yana haukan ba ya ƙara wani haukan ya ce lafiya shi to ka yi ka zo kana abin nan ainihin ina kallon mu ina kallon sahabban manzon Allah yanzu Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana fa shi zuwa yake wayan gona ya je duba gonar shi ya dawo ya tarar da kawai malam an yi sallah la'asar ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai dai kamar yanda annabi Dawud ya yi malam da ya zo ya ce gonan nan da ta sani har na je dubo ta na rasa sallah tana daga cikin gonakan da na fi so a cikin gonakaina to na sadaukar da ita daga yau shikenan kuma ta zauna kuma ga shi da 'ya'ya lokacin da yawa ga matan ga 'ya'yan ba wanda ya fito ce a yanzu kai yanzu kana da fili akan Ali a filin nan ka zo ka ce ka bada shi za a yi musulunci ina tabbatar ma sai ka ji malamai na sallama gidanka ya aka yi ne malam ya ce zo abu kai dai ka san yadda abubuwa suke mai adda nan ko ruku ya aka zo yi wa ka san ka sun ce baka da hankali ko kuma a daure ka a ji a gaya mai yayyanka ko dangin ka su ce to wani ba ya haukace balle yanzu ga waya wallahi shiga ɗaki za ku buga waya su wani ba ya haukace ya haukace shi yi jiya da daddare sai da ya ta bin ma yana kai mana duka ya ɗau muciya ya kai duka ya ɗau safariya ya kai duka kuma ba cikin haukan sai ya je filin shin nan da kuka sani kawai ya ce wai ya sadaukar ya dawo gida jiya ba wanda bai kai mu bugu ba a ce eh lalle wani ya hauka ce shi ba wanda bai kai mu bugu ba jiya to yanzu ne ne abin nan mafita ce to aiko ne dai na shi makusantan shi wanda ya kamata a gaya ma mu dai mun gaya muku ka sa abin da za a daga nan sai shawara sai rukiya ko kuma kai ka bar na daure ai ta cikakka tunda su wai dan hauka da duka ake ladabtar da mahaukaci cikin kanka kawai ka rasa abin da kai ka ce lafiyar kalau a ce ka ƙara hauka na biyu baka ma san kana hauka ba haukan ya kai har baka san kana haukan ba ka kai ma duka biya ka ji wala to to kari cewa ya sadda Umar ya kyauta da wannan gonan kowa magana ce ta akwai ba rigar da zai sa an je yaki an dawo aka raba yadiddika da aka samu da aka raba yadiddika shi Umar dogo ne radiyallahu anhu na shi kadai ba zai sai ba sai dogo riga sai dan shi ya hada ya bashi na shi yadin ya hada shi yayi riga kuma ya zo minbari ya hau zai sallar juma'a ya hau yayi kuduba ya gama ya ce komo ila salatikum sai wani ya ce ba zan tashi ba yace an ki tashi a yace bayan kai yanzu ka canza daga yadda muka santa an je yaki an dawo an raba yaji ba wanda ya isa ya kai yayi dogon riga kai ga ka dogo ne kuma naka ga ka zumbule ne riga kai yace alhamdulillah da kaga kuskuren muka gyara abdullahi ta kika ga masa yadda akai abdullahi ya tashi yace ni na bashi nawa na mutum biyu ne da nashi da nawa ne ya hada ya riga yace ka tabbata adali ko mu ila salatikum ibadallah sallah ba ce kuma mai duka ba ba munafiki ya dama ya ji kai kai ya za a yi kai dogon riga mu mu samu ba ta haka dai gai ya ce ga ya masa yadda aka abdallah abdallah ya ce shi dogo ne kuma kun sani sai ni kuma naga nashi da zai sai ba ni kuma matsayin shi na babana na fifita na fifita shi akai ba na dauki nawa na bashi ya hada shi ne wannan rige da kuke gani yace ka tabbata adali mu tashi mai sallah to kaga wanda ake ba yaji ya kyautar da wata gona dan shi kuma da yazo shi ba ma ya rasa sallar ba ba shi ya rasa kabbara harama ran nan sai ya ba da bayi in aka yi kabbara harama yana waje ya ce ta yau mun faro aiki mun rasa wani abu saboda haka abin da zai toshe mana kafan nan bari in ba da bayi cikin bayi na to ya ka gani wa alaikum salam to a to ai ba zai in dai za a yi ta faɗi
da kuma wannan tsaya da shi wai abokin suna fahimtar malamai su ne da ɗauka zuciya su na ba shi sai ne da zuciya ba shi ai Allah zai ba sai ko sai ka ba su ba ba su ba ko ina ma haka suke cewa wani lokaci mata suke ruwa mata na wata rana da aka zo muka yi wancan karin lokacin da malamin Sheikh Ahmad Adam Algarkau ya zo kai wani ziyara ta wurin ya ce shi ma ba da gudunmawa buhun masara buhu goma nan ba ba da goma a yadda wancan kuɗi ya ba nan ne ba da buhun masara ya ba da masara buhu goma da aka je can da ya ba da ya ba da misali ya ce mu a makarantar a sahabbai dai ga yadda suka yi mata har sun taɓa ba da zinariyarsu saboda abin nan da annabi ya ce su yi sadaka ya ce kuma mu ma mun gani a aikace wata ta sai da ba kayan ɗakin ta sai da gadonta ta koma tana kwance a ƙasa ta bada da za a gina masallaci can saboda haka muna so mu ji wata mu ma nan mai irin wannan mata ko suka kwanto zinariya su ma suka mana aka ja ka sai da zinariya na ina jin lokacin dubu ɗari da wani abu aka sai da zinariya wasu suka kawo wayoyinsu a wancan lokacin aka sai to da je na gaya masa na ce to an kwatan dan yana nan ma wasu suka kawo za su suka kawo zobuna suka kawo sarka haba malam mutanen gari suka ce tsaf akwai wani ruwa da matan nan ke ake ba su suna ta duk wanda ya sha ruwan nan wai sai yadda aka yi da shi wallahi zai kwaso komai nashi na gida ruwa ruwa suke ta da su da zamu sa nan dispenser sai na ce kai kad ko a bata ne kada mutane su ce wani ruwa da aka zaɓi ce kai daga ba ko a za su ko ya sha duk ka ja in dai zaka sha ruwan da zaka bi Allah mu da mun ruwan ma da tantance ba mu shanye shi ba ma hawo ne zo mu samu ba in dai ruwan da zai kai mu kusa da Allah ne ai sai mun zaɓi wanda zamu ba ba mu da mu da mun shanya mu ma kafin guru to haka za ka yi ta gani kullum sai dai mutum wanda ya ci kan shi mu a yau ya yi masa faɗa kamar yadda ka san in ka ji yunwa tana da kuɗin ka cikin aljihu ba ka buƙatar sai ka yi gayya a ce ma sai abinci ka ci ko kana buƙatar haka ga kuɗin ka cikin aljihu ka ji yunwa za ta kashe ka sai ka jira sai ka jira ka ci ga waya gida ina faɗa kuɗi a aljihu na kuma na ji yunwa za ta kashe ni in ci abinci su ce ma ci to kaga wanda ba zai baka shawara in dai ba za ka yi shawara ba wajen wannan kai ka san yadda za ka yi shawara ka nemi wasu abubuwan ka kai ta jefawa can kai ta jefawa can kai ta jefawa can ba wanda ya sani sai Allah wanda kai saboda shi na ta gaya muku nan da ke ce muku Sheikh Lawal Abubakar yake cewa ka kai ka zo ka tura kayan ka inda ba sai ka biya kuɗin dako ba kaga kai baka dauka bisa kanka ba baka biya kuɗin dako ba kuma da ka isa ka da kayan ka sun samu haka ya gaya ma wani bawan Allah da ya gaya min yace shi da shi ya gaya masa yace ku tura kayanku inda ba a biyan kuɗin dako ka tafi can ka je ka tanda kayan ka sun isa kuma kana isa ba kayan ka sun taru iya kallon ka ranan ne za a yi murna amma mutum ya isa wurin nan bai gina wurin zama ba ha kun dai ji magana mun sha faɗin wannan cikin baitin imamu shafi cewa wannan gidan ka gina shi ka gina wannan la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi sharrin khaba baniha mutum bai da wani gida da zai shiga bayan ya mutu sai wanda ya gina lokacin da yake da rai idan ya gina gidan nan da kyau madalla da gidan zama in ko bai gina gidan nan ba to yayi hasara wurin zama yace amwaluna kaga dukiyar nan da zawil mirasi najma'uha muna tara magada ne wa durana gidajen mu da kharabi dahr nabniha muna gina su ne dan zamani ya rushe wata rana la tarkananna ila dunya wa ma fiha kada ka yadda ka bada karfinka a wannan duniyar da abin da yake cikin ta wal mautu la shakka yabnina wa yabniha babu makawa mutuwa za ta karar da wannan ta karar da mu kuma ta karar da ma abin da ke cikin duniya wanda ya san a shi ne wanda ya nemi wani abu ya tura tun yana lafiya lau da hankalinsa ala ayyati halin wa usikum wa usikum bi ina yi maku wasiya ina yi maku wasiya da wannan al'amana ya tsallake ko a shi wansarifu ila buyutikum azinina anil amal ku koma shine makasudin ma maganar da muke ta ku koma gidajenku tun da yanzu kun ga yadda aka sa ni kabari kun baro ni can to ku ku koma gidanku yanzu ku himma kowa ya tunani yadda zai aiki tsira kafin zuwa wannan rana in ka je makabarta ka ga an sa wani cikin kabari abinda ake tunani daga lokacin da kaga an sa wannan kabari ka dawo inda hanti ne tun daga nan ka ce kaga bari in je in yi sallar duha ko da da ba na yi alamar ka gano wancan yadda aka fashi nan kace ka ga wurin nan da mutum ya zo nan bai da komi ya shiga uku sai kai kokari ka ce bari ka sallaci duha sadaka ce ba ka yi menene azkar ne ba ka yi wane ne ba ka yi kai daidai da maganganu da kake yi wannan gawar da ka gani ta isa ta koya ba darasi ka ce ai yanzu ko magana ma bari ka rika zaɓar wanda za ka yi ina muku wasiya koma yanzu gida kowa ya shirin yin aiki ma qad usikum wa ala al-amali bima bi kulli ma qad usikum wa usikum bi abinda ne ausaitukum ko abinda na umarce ku ne muku wasiya kuma da shi hatta ya jama'ana Allah subhanahu wa ta'ala yanzu sai kuma in Allah ya hada mu mun riga mu da kenan hatta ya jama'ana Allah ta'ala indahu fi jannatin wa nahar kama fi qawlihi ta'ala har dai muna fata kaga har da addu'a yake fata har Allah ya hada mu a cikin aljannan nan da koramun nan wanda Allah ya alkawari zai ba bayansa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir wanda su innal muttaqina masu tsoron Allah wanda suka kiyaye saba ma Allah suka ji tsoron sa fi jannatin wa nahar suna cikin wasu aljannoni aljanna kala daban-daban da koramu kala daban-daban fi maq'adi sidq a wani wurin zama na gaskiya mai daraja inda malikin muqtadir wurin wanda yake shine mamallakin komi kuma shine mai iko akan komi muna roƙon Allah ka samu cikin wannan bayi na ka sarkin sunayenka kama usikum bi tajannudi amali suradiqati kamar yanda ina maku gargadi kada ku koma bayan na mutu ku je ku aro tanti tanti suradiqat shine waɗannan tampolin da ake kawo waɗannan me ake ce masu canopy waɗannan canopy da za a kakkawo a kakkafa ko ina ina umarta ku kada ku yi man haka ni ba na so ba ba so wa idar al-qurra'i fi hadhihi al-layla ko ku kawo masu karatun qur'ani a cikin wannan dare a sa tanti a kukkunna fitilu kala kala a rika yi wa ma ba'daha min layalin da kwanakin da za su biyo baya har a ce ai kwana uku ana zama kuma na ga maku ni na je irin wannan karatun wata rana na je Misra na gansu suna wannan karatun idan aka zo aka taru yan famamacin nan suka zo za a zo da wani katon abu a rika sa kuɗi a ciki idan aka rika zuba kuɗi to irin waɗannan ayoyin za su rika kira a rika tangini ana innal muttaqina fi jannatin wa na'ar ana ja يأتي يا الله يا رب يا سلام يا الله يا سلام يا سلام في مقعد صدق عندما يا الله يا الله أي تاكد أنا أزبا كدي إذا كنت كجبا أزبا كدي سيوني كي خذوه فغلوه كتير كي كان أنت وما تخذ سبحان الله يا رب كدي والله خذوه فغلوه خذوه فغلوه a'a kaji ana khuduhu subhanallahi wa gudu don guje kawai zara mai ta dariya yace kawai da da mai zara mai dariya ga ya an yi shimfiɗu da turaruka da wanda ake kunna wannan da waye da kamshi da komi an sabo kafa duk an sassanya dan wasu nan za su kwana suna yin wani kamar yadda ka san ana kwana wajen maulidi haka ake kwana ana wannan karatu amma wallahi idan ba a sa kuɗi sosai to ayoyin azaba za su ta kawo wailun wailun zaka ji ba iyaka ran da zaka ji wailun wailun lil mukazzibin zaka ta ji sai wannan ya shiga ku to dole a kawo kudi in kuna so karatu ya dan za ku kawo kudi to shi shine yake magana ya ce kada a yi irin wannan kada a taru a kafa tanki a cewa ya qur'ani mu ne yanzu abin da ake yi shi ma akwai kaya sai a ce za a yi musaffa za a zarta a raba a ɗauko ƙur'ani dole sai an nemo wanda ake jijjirge wannan ko mai ajiza da zai ka jana ta yi sauyi akwai ƙur'ani ajiza a sau guda goma a ji a rarraba ma mutane wanda ya koma can ya ci abinci ya koshi ya ci nama ya ci abin nan da za a yi karatu kawai mutum ya ya ta haka kawai kawai a gama ce an sauka an sauka so gaza za a yi mai sauka goma kafin safiya an rarraba kowa ya ɗebi na ce yi kowa na ba shi izu goma goma kowa ya izu goma goma sai dai yawan kuɗi dai da za a raba juri ne in kuma irin namu na da ne ta wanda ake tsiba kawai za a zo ne kowa ya zaftara kawai wannan ya zaftara wannan ya zaftara wannan ya zaftara kowa ya koma gefe a zaga ya kan ta zuwa abin nan kawai sai a kawo a haɗa kawai an gama sauka daya sai an jima bayan an kada cin abinci a ƙara duk wannan ba zai yi ba saboda haka a wannan ne min layalin fa innal azaha yace domin ta'aziyya ma يجب أن يقتصر بتشريع الجنازة kawai ya waje ba ta kai tashi in dai ka riga ka je an kai gawa da kai makabarta shikenan ka gama janaza ka zo an gaya ma wane ya mutu kun zo wurin gidansa ko ina ne za a yi mai sallah ko za a yi wane ne aka yi sallah tare da kai aka ɗauka aka ga aka kai makabarta duk wani abu da ake so wani ya yi masa na kyautata ka ga mai masa wanda ka ba a neman koyi ba sai ka je gidansa ba sai ka je wani wuri ba kai ka riga ka gama ta'aziyya ka daga nan Allahumma illa in akwai wani wanda shi kake so kai mata ta'aziyya dan saboda makwabtaka kusanci shi da shi kuma baka samu ganin shi ba ka je dan neman ka gaishe mai ta'aziyya na wannan ba ba laifi amma mutane su koma da ka haɗu da waɗanda duk zaka haɗu da su kuma ku koma ku je ku samu wani wuri a gidan ku zaune ba a ce ba kawai ya haɗu tun da ka kai shi makabarta wa an yu'addiya liman yudriku liman lam yudrikuha kun gani in ko wanda bai samu akai sallah da shi bane ko aka je makabartar da shi to shi ya samu ya zo gidan yayi ta'aziyya saboda ya mamu ɗan uwansa ta'aziyya amma fi buyutikum bi shakalin tabi'i aka ce amma da yadda aka saba kawai kamar yadda ka san zaka je gidan mutum kayo sallama da shi in wani abu ya kawo ka ku sallama da shi wani ne yace zo ba ka sako in ka gama ba da sakon nan me zaka daga nan sai ka ce a cikin tawa ma kuma ku zauna bayan ka gama faɗin sako shine bi shakalin tabi'i yadda aka saba ka je ka gaida mutum in ka je in ka je ta aziyar baka samu ba yanzu ka je ka sallamo shi ya fito ashe wani Allah ya lokaci yayi ya lokaci yayi Allah ya ji kansa Allah ya fi masa Allah ya gafarta masa mu kuma Allah kyautata ta mu na gaishe ka cikin nan take tafiyar ka shine shakalin tsabiri yadda aka saba ka zo gidan mutum kai sallama da shi in akwai wata bukata wadda da ka gama shikenan shikenan ba maganar ka zo wai ku zauna ku zauna kawai cikin cikin cikin abin nan ku kan gira ko ka ta dauko shi kuda ku zauna ku gama ta'aziyan ku ta kuna maganganu kuna gaida wa kuna ganin wani har kuna tunawa mutane wani ya zo ka ce oh ka ga mutuwa kenan manya yau ga tuwa na gidan gawa a gidan jana'iza da wani kaga daga nan ne wani hammace ma iya gani wannan ba wata wata wani bai ya ga gane da motar ai motar da gani na san motar shi motar gidan shi ai ko da bani ina neman lambar shi da ta kuma ta rima ta shafiyawa da lamba daidai ne haka duk a gidan jana'iza to so da ka zaka ga ana abubuwan da ba su ce nan ba mukhalafat dai wai har yanzu an kai ga wai mutum ya je wai in ya je an yi mutuwa ko mutane su je wurin da tokani wai sun je saboda jana'iza ce mai zafi mai zafi ba mai zafi na an rasa ba wanda ya mutum ba mai zafi na cewa za a fito da kayan ci da tokali da yaji da magi a barbara in an fito da abinci ta barbara suna ci suna kan ruwan gora suna cin nawa ce lalla kawai ce lalla kawai ce kaman ma ba kaman gidan buki mata suka ce an je wata jana'iza wata da ta je ta ga an fito mata da shinkafa da abin nan ba an ba ta shinkafa ta zo da yaji eh ta ga to ina salat aka ba ta sai ta ce to bayan sun gama ji suka ce to ya sunan nan aka ce ke mutuwa akai ba mutuwa suna bane ta ce ai sai ta dauka suna ne to da kaga ana ta garaba ka ana ta dariya sai in an zo zauna ce ana addu'a in ka zo ka ce to yi masa addu'a sai ana addu'a ana addu'a sai ga mutane na gaggyara ana addu'a ai gama addu'a su ci gaba da latsu su ci gaba da labarin su a ci gaba da to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri balle gidan kibaru shakiya inda har sai ka rubuta sunanka a littafi ka zo to saboda haka babu babu wannan ba sai an yi wannan ba bai da amfani ai bi shakal duna ihdath ay bid'in wa aw mukhalafat kada a kirkiro kowace irin bid'a ko sabawa wa kadhalika tajtanibu ihya al-layali al-jam'a hatta 40 kuma ku nisanci tattara taruwan dare a tara mutane cikin wani dare da ruruwa har sai an kai arba'in bada wafati bayan an ya bayan ya mutu a ce za a yi masa bukin 40 a tara mutane aw ayyamul khamis ko ko ranan daren alhamis a tara saboda za a fuskanci juma'a allati tuhi bi ijtima'at wanda ake raya shi a tattara mutane da yawa su hadu a wurin minar rijali wan nisa'i a hada maza da mata duk a taru a ce wai za a yi masa rijau wa bi wa bi tilawatil qur'an a karanta qur'ani wa kadhalika yawmul arba'in haka na ranar arba'in wa yawmil mi'ad min kulli am da kuma wani alƙawar wata rana da aka shirya duk sanda ranar da zagayo kowace shekara ta ce yau wani shekarar shi kaza kuma ko yanzu ma duk mutane sun yi kokari sun fara dawo da wannan ko ba a tarun ba suna sa shi a facebook mutum ya yi sati ɗaya sai a ƙara ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ne man tauye suka sati ɗaya da mutuwa ana nan ana nan ana nan sai ka gaishe kuma bayan shi kwana arba'in sai kwana bakwai kwana arba'in shekara da sai a zuwa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji yau shekara ɗaya kenan da muka rasa wanki wata ba ga an ɗauko ta ga ta nan kamar falwaya ba ko shi daji kuma su sun sanyo ta aka da ita ta shekara ɗaya kamar kuma suna ja mata matsala ba wanda ya ce a haka kuma ya kamata ma a ce wanda kake so in babanka ne ko mamanka ce a ce ba ka tuna ji har sai an kwana bakwai sannan ka ce a masa addu'a ai wasu magabata wani cewa yayi wanda ya fi kowa mai marowaci ne wanda a ce a rana so biyar zai tuna da mahaifinsa ko mahaifinsa da suka mutu so biyar shi ne kowace sallah in kai ka tuna kai mai addu'a ko kayi aza kayi asuba kayi masa addu'a kayi aza kayi masa addu'a kayi duka sallolin biyar har yanzu baka kai yadda ake so wajen tunawa da shi a lokacin kace sai sallah da sallah ba za ka sana wai ba wannan mai kirki nan mutum ma wannan wanda ya haka ma shine wai marowaci ba to wanda shi sai ya kwana bakwai ba ko sai an kwana arba'in ko sai an shekara sannan ya tuno su wani ma ya manta kai marowaci ne in kana sai so biyar kake kawai kake tuna sa rana kan shi kawai ko kana sallah ko baka sallah in ka lumfasa wani lokaci kawai kace Allah ya jikan iyaye na in ka zo kai sallar nafila ka kara in kai wani aikin alkhairi duk sanda ka san zaka yi addu'a ka roƙa wa kanka wani abu nan kana ganin lokacin na na munasaba ne na karɓar du'a sai ka sa in ana ruwan sama ne in ka yi sallah ne ta nafila ka gama ka yi farin ka tashi da daddare ne ka yi sallah ka yi azumi ne kana buɗe baki ka ji kukan zakara ne ya yi kuka inda duk ake cewa a yi addu'o'in nan in kai sai ka haɗa da iyayenka ko suna rayu ko ba sa rayu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mahimmancin iyaye ya wuce wasa su ne fa dalilin zuwan ka duniya to ka duk wani abu da kake gani na alkhairi to inda abun nan ne sai ka fifita su ba a kai balle su ba ka raye kai kana raye to wani abun can shi in ma da ba ka iyawa ka fifita su su saboda su ba ka raye kuma duk abin da kai masu a lokacin da kai masu nan a lokacin zai isa wurin a lokacin za a nuna masu kayi ba abin da yake wannan dadi to haka wannan shi na haka shi ya kamata a yi ba waɗannan ba ba sai sati sati ba min kulli amin fa kullu hadha min al bid'i wal khurafat duka wannan yana cikin bid'o'i da tsage tsage da aka yo wallati laysa min dinillahi fi shay'in wanda ba sa ba komai bane wajen addini cikin addinin Allah walam yaf'alha rasuluna wa habibina wa habibuna kuma manzon Allah masoyin kuma bai yi wannan ba wa qudwatuna abun koyi wa muallimuna wanda ke karantar da mu duk bai ba sallallahu alaihi wa sallam wallazi umirna bittiba'i wanda kuma shi manzon nan an umarce mu mu masa biyayya ne fi kulli ma fa'ala wajen duk abin da ya aikata wa amara bihi ko ya umarni yace ayi wa aqarra ko ya ga wasu sun yi kuma ya tabbata وكذلك لم يفعله صحابته الأجلة هكذا صحابان سمن يمن با وندي wannan zaman ba wanda ya irin waɗannan abubuwa wa khulafa'u ar-rashidun ar-rashidin al-mahdiyyin da kuma khalifofinsa waɗannan waɗanda suke masu shiryar da hanyar gaskiyar nan shiryayyun nan ba su ba min ba ali radiyallahu anhu ajma'in fa na aisha radiyallahu anha an samu hadisi daga aisha Allah ya kara mata da qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin mu wannan wanda babu shi a ciki sannan ya kawo shi ya sa fa huwa radd an maido masa da abu da muttafaqun alayhi wa fi riwaya li muslim man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki laysa alayhi amruna wanda babu umurnin mu gare shi fa huwa radd an maido masa فمن أين أتت إلينا هذه الأمور to ta ina wannan al'amura suka zo mana allati nasabnaha ila ila din wanda muke dingina su zuwa ga addini walam yastafid al mayyit minha bil hasanat kuma duk abun nan da muke yi shi wanda ya mutu ba amfanin da zai samu a bashi lada duk in an gama waɗannan bukukuwan da ake yi da wannan abu ba abun da zai kai wurin sa balle ya samu lada da annaha mukhalafa لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم domin wannan abu da ake yi ya saba makarantawan shugaban halitta gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam sau da aka duk alkhairu kulluhu fi tiba'ihi wa sharru kulluhu ai fi fi alkhairi gaba daya yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi gaba daya fil ittiba yana wajen bin manzon Allah wa sharru kulluhu fil ibtida shi ko shabi gaba daya ya kare wajen kirkiro abu a kirkiro abu ayi ba shi yayi ba shabi ya kare ana wa inna ma ja'at min jahl al muslimin yace wannan matsala ta faru ne saboda yadda musulmi suka yi jahilci bi kitabi rabbihi sun jahilci littafin Allah har wani za ka gaisa a ce ma malami ne zai fita gardama da shi ya kakkawo maka wasu abubuwan shi daban na ra'ayin wannan na masu wannan ra'ayin yawanci mutane idan aka yi ta jayayya da su akan rashin gaskiya wani mara gaskiya sai ya je shi ba ya rubuta littafi akan wannan abu ya kawo sai wani ya hujja ce to ai shi yana da littafi to wane ne mai littafin ai shi za a kalla littafin yana daga cikin amintattun bayan Allah cikin magabata waɗanda aka yadda da su amintattu ko kuwa in ba ka ba ba kuwa sai rubuta littafin sa ba ka kalli du'awul mustajab wannan du'awul mustajab idan ka kalle asalin sa fa'ida wata matsala amma wani da ya zo ya dauka ya dinga kanda makariya ciki yana zubawa ya dinga kawo nashi abin yana zuba a ciki sai da ya ji gwalgwala littafin har ya kai ga littafin kamar shi ba ake kuma asalin littafin yana da kyau amma wannan yazo ya kara abubuwa ciki ya maida shi da boko ya zuzzuba abubuwa ciki ya zuzzuba salatul istikhara ya kawo wani sharuɗa ya daddaure ta jiki ya ce har sai an karanta ayatul kursi so kaza sai an yi a bakin gado sai an yi a wani babu shaki da mun karanta littafin istikhara mun ga waɗannan sharuɗa da ka ga abubuwa da yawa in ba ka san wannan ba ka san wannan ka san wannan ba kuma shi ne amfanin zuwa makaranta ka je ka ɗauko abin da ka ɗauko wancan ya ɗauko na shi wancan a zo a gwada sai a duba ga littattafai ingantattu wannan bayan Allah suka yi shaida a karanta su sai a karanta su a tashi duk waɗannan matsaloli amma kai ka da cikin taki ka ce da za su koya balle ma yanzu da mutane sai su ce wai intanet ne malamin su wai su sun gama karatu a intanet sai da komi kowa ma ba zai iya ba yanzu facebook ka ce zaka karatu bayan wani da zai gungumo kariya shi kawai ba a ba su inda ta fito bai dauka ke dora wuri shi ne kace kai karatu a wuri komi ka gani kace daidai ne in junin ka da abin da ka gani a wannan bututun ma ka zo ka rika faɗi sai ka zama makareci nan ba na daya to haka abin nan ne na haka wannan shine jahiltan mutane da suka yi ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ma ja'at bihi sunna al-mutahhara ha abinda sunna wanda take tsarkakakka ta zo da shi wa amara bihi rasul sallallahu al-karim sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi ya umarni da shi faqad khalafuhu wa akasuhu sun saba ma wannan abin sun giya ga yadda aka ce amma sun saba sun bincika shi wa najidu anna ahlal mayyit yasna'una at-ta'am ay lin-nas al-mu'azzin sai mu ga wai ma ɗan uwan mamaci yau an waye gari su ne suke dafa abinci da waɗanda suka zo ta'aziyya ai ta fito da abinci daga cikin gida ana ci kuma duk inda ka je da mutane su zo sun zauna daga ran da aka kai makabarta aka dawo nan in dai an dawo gidan an zauna ana kai azhar za ga fito da abinci daga cikin gida mutane sun zauna suna ta ci wa aglabuhum min ash-shu'ba wal amniya bayan kuma mutane da yawa min ash-shu'ba ko min ash-shu'ba wal amniya bayan mutane da yawa ma masu cin abincin wasu kotassu ne mawadata ne ma walaitahum kanu jiyahan wayo dama dai da a ce mai wata ne su wa fuqara ko fakirai ne aka ce an yi mai sadaka ne dan shi ya samu lada wanzuru ila sunnati sahiha ku duba ku ga wanda abin da ya tabbata ga sunnar tabbatar da fi hadal midmar a wannan bangaren wa abdullah bin bin ja'far radiyallahu anhuma an sabo daga abdullah dan ja'far Allah ya kara masa yarda annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce isna'u ya ali ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun shagala annabi ne ya bada umarni a gidansa yace ku dafa abinci a kai gidan Ja'far lokacin da ya shahada yace domin yanzu su wani al'amari ya ya dauke masa hankali dan haka mutane ne ke dafa abincin su kai gidan da aka mutu saboda a ci saboda su yau ba za su dora tukunya ba saboda abin da ya shiga gaban su amma yanzu su ke dafa su ba mutane wa min sunnati an yasna al-jiran ay li ahli al-mayyit at-ta'am yana daga cikin sunna idan aka yi mutuwa a makwabtanku to ku ku dafa abinci ku kai gidan wanda aka yi ma mutuwan nan walaysa al-aqsu amma ba wai gidan mamacin ne za su dafa abinci mutane su taru su rika ci ba kama al-kama al-hal fi zamanina hada kuma yanda yanzu shine abin da ake yi a wannan zamanin hada ma usikum bihi an tasalla tasna'u ta'aman li ahdi wannan shine ni abin da nake ga muku kada ku dafa abinci ga kowa wani a dafa abinci daga cikin gida a ce ya zo su su zauna su rika ci ala hay'ati walima kamar ana walima ana biki ko ana suna wa man arada an yatasaddaqa alayya wanda duk ke so yayi mar sadaka in har sadaka ce za ku yi mai wanda ya mutu yake magana wadalika ba'da al-amal bi wasiyati bayan kun yi aiki da wasiya ta kuka duba kuka ga kun gama wa tasdidi diyuni kun biya man baki ga wasiya ta na ce ayi kaza na ce ayi kaza kun yi kuma kun duba kun ga ana bi na baki kun biya wa tawzi'i tarakati kuma sauran abin da na rage kun raba shi kuma kowa kun bashi kazai shi falyatasaddaq alayya min malihi alqas duk wanda zai yi in yana so to yi mar sadaka da dukiyar shi ta ci tsantsa khalisan liwajhi Allah eh man dan neman yarda Allah lil fuqara ya ba fakirai wal masakin da miskinai wal arami da mata wadanda ba su da aure wal yatama da miskin marayu wal muslimina da masu shekaru da yawa shi wanda yayi shekaru da yawa ko yayi sadaka ko yayi bara ko bai bara ba abinda ake to abin da ake bukata daga al'umma su tausaya masa domin wanda ya shekaru ya tsufa sosai wani aiki kake so yayi ba shi da karfi ba ya iya nemowa sai iya wata sana'a wataƙila wani ma sai a jarrabe shi ƴaƴan su suka riga shi mutuwa shi yayi tsawon rai ƴaƴan duk sun mutu ba saura shi kuma ga nan da shekaru wannan ko yayi bara ko bai bara ba abin da ake bukata al'umma su mutu shi saboda karfin shi ya kare kuma in kana yin haka nan Allah sai ya daga ka domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi laisa minna man lam yarham saghirana sannan wa yukabbir kabirana ko wanda bai girmama ya bai ji tausayin yaran mu kanana ba bai girmama manyan mu ba bai tare da mu so naka masu shekaru da yawa ko ka san shi ko baka san shi ba ana so ka girmama mashi namiji ne ko mace haka nan yaro karami shi kuma wanda bai iya nemowa ba an mutu an bar su bai iya ne ba ba mai nemowa kowa sai an nemo an ba shi in yara ne kanana to ne za ka ce masu yau cikin dabarar su nemo cikin karfin da za su nemo waɗannan suna daga cikin wanda sai sa adalci shi ke rike duniya rashin adalci shi ke kawo matsala a ko je muna maganar nan ko muna maganar ko daidai ne waɗanda suka faffasa wurin nan ko su amma me ya ja su faffasa kullum a shari'a abinda ake so saddu zariya ita shari'a ta toshe duk kafaffan nan duk inda za a yi banna to do gwamnati ta tattara wurin nan kada ma a ba mutum damar yin bannan ku duba da lokacin da ake magana idan mutum aka zo aka ga yayi sata aka zo za a daddoke shi ko a mai kunci aka ga abinci ya ci ko ko mai abincin ne ya zo ya ɗiba ya ci aka ga bai wuce bai ci da nama ba bai ci da kaza ba ta ce yin wace ta dace yi haka da haka ba wai muna ta abin nan da aka daidai ne ko su yaran sun yi tunda wani shi ma in ya tashi kuma inda zaka gane abin duk matsalolin ne shi ma wani in ya tashi riba yake da yawa ba fiye da kuma ba zai gamu da wani ya ce mai ga ɗaya ba sai ce kai ma je ka debo duk abin halin mu iri matsalar duk gaba ɗaya ce da ta ta zama iri da da fasawan da abin duk ba ta aka daidai ba ne amma me yasa aka bari har sai an kai ga irin wannan matsayi shine abin hukuma gwamnati hakkinta ne nan muka yi maganar da ruwiyatul khams a tsare mu mutane addini a tsare rayuka babu kaso kashe a tsare abin nan dukiya a tsare hankali a tsare mu mutane mutunci waɗannan abu biyar yanzu ko je na kan wannan fara ali na sai dai ma labari yace wani dan uwan abokin shi a buruku ne ko haka aka je suna gona da shi da yaran shi ina jin guda hudu ne kace ko biyar ko su uku duk gaba da kashe su masu kashe mutanen da suka fitar da su a gona nan take suka kashe biyu suka tafi da kuma shi baban da ɗaya suka je su matan aka tara su kashe su duka sun kashe su ba su ma ce ba wani abu suka arzawa ba ko yau sun kashe nan gonan suka kashe biyu suka ɗau baban da wani yaron suka kai can gaba su ma suka kashe yau kashe mutane ya zama kamar ma ruwan da kamar daɗi ma gare wurin masu kashewa da an yi motsi da su kashe mutane to mutunci lokacin Umar dan Abdulaziz da aka samu dukiya ya ce a je a bincika wane ne yake da bukata kowace iri zai ya bari a yi masa aka gama aka yi wannan duk kowa ya faɗi bukatar nan aka gama kun san ko lokacin azumi ma cewa ake yi kawai kowa ya rubuta listin shi je bai mali abin da yake so ya amso har in mutum ya je an sama ta ce bata rubuta bai ce ki rubuta ta ce ina tunawa ne sai ce rubuto wanda kike iya tunawa abinda abin na nan in kin tuno ɗayan ma sai mu koma mu anso ai kayan na nan ba kariya za su ba wanda kika iya tunawa rubuta mu je mu anso in kin tuna sauran in koma anso haka ake ba su da wuta ake ba su aka koma aka yi wannan aka gama yace aka ce akwai sauran dukiya ya amin kuma bamu san abin da yace a je a ga duk wanda ake bi bashi a biya mai bashi aka gama dukiya da saura suka dawo suka ce da saura yace ai gyaran gari duk wani wurin da yake yake da matsala ta wani abu ai aka gama da kuɗi saura kuɗi sun rage sai ce to abin da za a yi a duba kafiran da muke zaune tare da su su ma suna da bukatar su ci arzikin musulunci a je duk wanda yake da shekaru da yawa ana abin nan a taimake shi ya daina wahala kuma ma in an tsallake ba Umar ya taba ganin wani bai hude yana dauke da kaya ba tsoho yace kai ya aka a wannan irin gwamnatin take mai shekaru irin kake wahala yace ai saboda zan biya haraji zan biya kaza yace irin waɗannan an sauke masa shi kuma da kudi a ba shi bai fara wahala a gargashin musulunci za a bari tsoho ya wahala in tsofaffi ne tsofaffi na wahala aka koma kuɗi sun rage bayan sun rage aka ce to yanzu saura ne sai ce a duba duk matasa masu son aure duk wanda ke son aure matashi ne namiji a zo a mai aure in ita amaryar ce babu kayan ɗaki babu wani abu a je a yi masa kayan ɗaki irin na daidai misali a yi masa duk aure aka gama wannan aka ce dukiya ta rage sai ya ce god to yanzu abin da za a yi a sai abinci a je daji a baza kawai a sai alkama buhunna buhunna a je duk saman dutse a zuba duk saman duwatsu a zuzzuba a zo kasa a zuzzuba saboda dabbobin da ke cikin daji da tsuntsaye da sauran dabbobi su ma su ci abinci yanzu ba sai sun ci wahalar tafiya neman ciyawa ba kawai sun da abinci in an aje musu su koshi wallahi an yi wannan ya jama'a duniyar musulunci nan to zan ba zauna lafiya ba duniyar ba ta zauna lafiya ba sau da haka yanzu in ka koma wa za ka ba laifi sai ka rasa wani za ka ba laifi amma asali shugabanni sun fi laifi ni dai ya fahimta ka saboda shi shugaba shi zai toshe duk kofar da ba za a yi sauri kafa ba ma a balle a yi banna duk inda za a zo wasu su yi banna su yi zalunci a tare shi in an ga wani zai zalunci a tare shi kamar da naji mai magana wai daga abin nan shugaban kasa yana magana yana cewa ai to yanzu an faffasa ma mutane shaguna an faffasa gaskiya ne ba daidai bane haka a faffasa ma mutane shaguna a faffasa masu koshi wannan sun aje a faffasa a faffasa kowa ya diba har da abin da bai fito a diba ba amma me yasa ba a kare bannan farfafin ta faru shine babban mun a wancan bayan ba ta aka yi daidai bane abin amma me yasa ba a kare bannan sai ta faru ta kare bannan in an yi gaskiya wallahi duk wanda ya gaskiya ta Allah ya taimake shi kuma gaskiya ɗaya kana iya yi a yi ma taimako ɗari da ita saboda shi Allah ya ma taimako ɗari da ita amma duk lokacin da mutane aka bar su har suka kangare suka koma ba sa bin doka ba sa bin abu ai mun kiyasa abu ya ɓaci a ce mutane su yadda suka gana ma duk da su gani su fasa su fasa duk da su gani su fasa su fasa abu bai daidai ba abu ya ɓaci shugabanci ba a bada abin da shugabanci ya kamata ya bada ba kuma yanzu ka gaya mai yanzu wannan taron jama'a in aka zo aka ce a hana su ya za a yi a koma a ɗauko su ba a yi ta kashe su sannan a hana ko ya za a yi kusan rabin gari biyu ya fito ya tafi wajen wannan abu Allah dai ba mu muska amma a rika kwatantawa mun sani ba wanda zai iya bukatar biyan bukatar bayan Allah gaba ɗaya sai dai Allah tabaraka wa ta'ala an adam sai dai kwatanta kuma toshe baki kofar banna ake yi kullum aka ga wani wuri da ake ganin dam zai fashe me ya kamata a yi sai a nemo da za a toshe shi ka abari sai ya fashe domin dam in ya fashe baka san yayin da zai ci ba na ma'ana an gane dam in dam ya fashe aka ga ya fara kofa ta zai fashe nan da nan za a nemo injiniyoyi a san fa yadda za a yi ruwan nan in ana so a tsanna lafiya ko dai a tare ko an ga bai taro injiniyoyi sai abin da za a yi a je wani wuri ta inda ba zai afekti mutane ba a yi mai kofa da kan mu mai kofa kada yi da kai kada mu bari ya kofa ana zuwa kai mai kofar nan ya rika lumfasa a ta can yana lumfasa a ta can nan ku kuka ma sai ta inda ruwan zai amma in kuka bari ya cika da kanki har ya bare da kanki to duk inda ba ku tunanin ya barewa sai ya bare kuma na san al-sahibul aqli yumayyiz al-aqli yumayyiz ba wana goyon bayan banna bane dama musulunci ma hana banna yi duk abin da yake banna ko zalunci ba a ce talaka ya zalunci ba ba a ce shugaba ya zalunci ba ba a ce kowa ya zalunci ba shi yasa Allah ne ya dace shi ne farkon mahalicci shi ne gaba da kowa shi ne mai komi mai kowa ya ce inni haramtu zulma ala nafsi ya fara da kai na haramta zalunci a kaina waja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya shi tsakanin ya zama kuma haram ne fala ta zalamu saboda aka kada ku yi zalunci kada ku waye kai kasa kada kai sama kada ai kasa ma kada su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita amma abin zaka gani gashi nan to in an zo kowa shi ma inda zaka gani wanda ya zo shi ma ya dauki abun nan ya dauki a kori kura uku shi kadai to shi ma radda ya kai irin can din ai kaga shi ma iri ɗaya ne shi ma tafin ya riga ya harbai ba ma wai ya dau ɗayan bane da shi shi ma yayi a kori kura kuma in ka zo ba ciki zai san ma bai ce eh ce kai za je ka debo na ka ni ne nayi a kori na ga wani na zai na ta alhamdulillah ni na da da debo na aka san mai keke ya ci ko keke da zan da shi kafin ji da abin nan yace sawu na na kuɗi kenan yanzu zan koma in huta in an jima in koma in karo yace arziki na ne ni ma shugaban kasa ya turo mamu ita ba mu gode ba abubuwa zai baka dariya ka yi ba la wasu ina magana kawai la abubuwa zai da ke rike wasu a ciki wani ka tare ne to abu ne kowa na gani kana ta gani zai ta baka dariya ba ga mutane wannan an fasa gari guda malam kan ba suna suna ta suna ta jidowa suna ta ɗebowa kuma wani shi ya ɗebo ma ya yi amalanke da ƙasanta da samanta da amalanke ya yi him sai ya hau bisa amalanken ma yana huta a hanya ya kafi ya kai gida ya ciko shi da kitan kaya kaya guda ya ciko irin wannan amalanken da ake ɗiban yaji sai ciko ya hau bisa yana huta a ce ni ma na ɗebo ka zora me yasa za a bari haka an kai ga haka me yasa za a yi haka kuma baiwa Allah nan banzo bana da cewa ba kai Allah kan Allah dai saka musu da alkhairi mu dai wallahi mu ma mu muna fata Allah ya ce mana abuwa mu ma mun ce mun ce ba mu gani ba ga koyi a je abu ya taho nace ni da kaina nan ko zan da yadda nace ƙarya malam wata irin ƙarya a ce mutum da ran shi ai mai ƙarya an ce duk an zagaye jahohin nan da abinci an bayar an ce maki mutane ashe malam an kawo abubuwa kuma ana ta ganin mata kyauta ba ka Allah mana ko Allah ya taimake mu daina magana ba aka abin da ba mu sani ba Allah Allah ya taimake mu daina magana ka abin da ba mu sani ba na to kuma ba gani ba to to kaga koyo kaga koyo a office muna magana da wani nace to ai rikicin abun ne to su ɗan primary bai ce shi ma ɗan primary wani ya gaya masa cewa makarantu suke bi su ce ma headmaster yaran ku nawa na primary su ce suna da yara yawa ka za su ɗauko kuɗin gaba ɗaya a dunkule a ba makarantar to in yi ba mu sani ba a bacci kawai to a bacci mun bacci kada mu ƙara faɗa jini ko mu bacci kawai ba ruwan mu to mu dai yanzu mu koma ma Allah kawai mu ta neman Allah ya ba mu mafita wannan rikicin wallahi mutum kai ke daina shiga cikin daina magana kai na dan kansu ba abinda muke cewa dai da an yi da ba a yi ba duk dai za a ji ranar da za a yi kowa zai bayani to Allah kiyaye wannan musiba su ce zuwa Allah tsare Allah ba mu na ka zo na lai to gaskiya to mu tsaya nan mu huta mu kanmu cewa ya in har sayyidina Umar kamar yadda yake cewa in har za a je lahira salim alim ba a binka kai ke bi ba ka bi ba a binka ba ka bi ba a binka lafiya lau kasha in ko ta baki ya zama kai ke bi ba ka ke bi ba haka Umar ya ce radiyallahu anhu ai fifty fifty kai ba ka bi ba lalaka wala lali wala alayya yace idan sun samu ne in je lahira lali wala alayya ni ba na bin wani bashi shi ma wani bai bi na to idan ko ta bashi to ya zama ni wala alayya ya zama ni ke bi ni ko ba abi na bashi to Allah ya taimake mu mutane masu kai fata kuma ma koma an yi kuskure Allah ya fahimtar da kowa kuskuren shi gyara da karshen sunayensa mu tafi saboda haka wannan dai shi ne Allah dai ba mu wasa maganganun ka ce zaka yi tarin su kai tabi iri iri ka faɗi wannan gobe wani ya faɗi ma wata to gara ka ce kai bari a kyale su kawai ba komi kuma kamar yadda muka yi magana ne lokacin hajjaji hajjaji da irin mulkin sa ya zo ya kawo aka zo wani ya zo wajen ibnu sirin yana magana ya ce hajjaj ya yi kaza hajjaj ya yi kaza hajjaj ya ce kai ji da kanka ya ce kaga idan aka je lahira mafi karancin aikin da ka aikata zai dame ka fiye da mafi girman aikin da hajjaj ya aikata saboda kowa zai je ne ya ci aikinsa to kai ka ji da naka ko mun kankanta shi ka ji da naka to yanzu mu mu ji da kanmu mu kale wannan abun kawai ba ruwanmu ma da mu san yadda yake yadda yake ya yake ba ruwanmu mu huta kawai kuma in an yi kuskure mai fata shugabanni ne Allah ya ba su ikon fahimtar gaskiya gaskiya da ke aiki da ita ya ba su ikon gano karya su bari su kore ta mu kuma Allah ya shirye da mu mu zama mabiya masu biyayya shike nan mu tsaya nan wa idza mata ina ne fa min as-sunnati an yasna aljiranu li ahli almayyit ab ko na ko ba ko ina ne khalisan ko wal mujahidin fi sabilillah a bada abinci lil yatama wajen marayu wal aramil da al'abin nan wal miski wal mutinina masu shekaru na ce ya dauko mu wal mutajina da mabukata wal mujahidin fi sabilillah da masu jihadi ya taqabbalaha Allah thumma liyasil thawabaha ilayya dalili saboda Allah ya aishi wannan kuma sannan ya kai ladar zuwa gare ni dan haka kenan wannan ke nuna idan mutum yana da mamatan shi to yana yin aikin alkhairi irin na waɗannan bangarorin da aka yi magana kuma ladar nan za ta kai gare su insha Allah ta'ala ila almayyit wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna annahu ay an ko radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalathatin idan mutum ya mutu dukkan ayyukansa sun kare sai uku kawai sun yanke sai guda uku illa min sadaqatin jariya sai dai wata sadaka da zai yi mai gudana aw ilmin yantafa'u bihi ko wani ilimi da ake amfani da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko ko ya bar da ko iya mun sha faɗi nan waladin ismu jinsin ne zai iya zama namiji zai iya zama mace mutum ga ɗa kawai ka roƙi na alkhairi namiji ne ko mace ne kawai babban wanda ya fi daraja a wurinka wanda zai zo yana raye ya nema addu'a kana ya nema addu'a kana raye ya nema bayan ka mutu ma ya nema ko ta nema shikenan ka gama samun amfanin da lira arju minkum Allah tansauni dan haka yake kira zuwa ga ƴaƴan shi kuma muna kira zuwa ga ƴaƴan nan namu kowa ma ina wakiltar shi yanzu ina wakiltar wanda ba su ke magana ba yanzu kowa ina wakilta shi ina kira zuwa ga ƴaƴa kada su manta da mahaifansu bayan sun mutu ko suna raye ka rika daga hannun kare masu adda kana sha Allah ya saka ma iyayena waɗanda suka yi man alkhairi kaza suka yi man kaza sannan bayan sun mutu kuma ka rika cewa Allahumma ighfir rabbi ighfir Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wala tansawni wala tansau man mata minkum kada kuma ku manta da wanda suka mutu daga cikin ku min awalin amwatil muslimin da sauran matattun musulmi ku rike masu addu'a wa as'alullah ta'ala min khalis qalbi ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin zuciyata tsantsan zuciyata an nakuna mimman yarzuquhum Allah yawm al-qiyamati bil bushriyati bil bushriyati bil bushriyati ko wa mimman qala fi haqqihi Allah ya azurta mu da bisharori wanda za mu zama mu ne wanda za a azurta mu da bisharori wanda aka yi magana ta ce yau masarar mu'mini ranar da za ka ga mu'mini ranar kiyama waɗanda suke aka ce wal mu'mina da mu'minai mata ya tsano ruhun bai na aidihim haskensu yana tafiya gabansu wa bi aimanihim yana tafiya ta gefen damansu bushrakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar bishara ce ake maku yau a wannan irin rana na aljanna tana gudana ta karkashin su khalidina fiha zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma wa ana na dan raba shi ne saboda mu karasa shi gobe sirrin wajen wal nan wa ha ana qad ablagtukum qabla fawatil awai gashi nan ina maku gargadi kafin dama ta kulle kafin abu ya kucce maku fal fursatu salihatun amamakum al-an yanzu dai ga dama nan gaban ku gaba daya walhamdulillah faktanimuha fi amfani da wannan dama wala tahmiluha wa tudayyi'uha kada ku sako sako da ita kada ku wulakanta wannan dama wadhalika bil tizami bima shara Allah wa rasuluhu wannan shine ku yi riko ku kankame abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi ko manzon Allah ya umarni da shi min ma'muratin da abubuwan da aka umarce ku da shi wa ma naha min manhiyatin da abinda Allah ya hana ku na abubuwan da yake ku bari to ku bari hatta tas'alu fi dunyakum bi Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda za ku samu ku rabauta a duniyanku kun samu yarda Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya samu yarda Allah ya gama jin daɗi wata mutu ala khairi halin wannan samun yarda in kuka samu shine zai taimake ku ku mutu akan hali wanda yake kowane hali kyau idan mutum ya samu yarda Allah zai mutu cikin jin daɗi za a maga alama tun sanda ake masa jana'iza wa tas'adu fi ukhrakum kuma in kun je lahira ma za ku rabauta bil maghfirati war rahmati war ridwani insha Allah za ku samu Allah tabaraka wa ta'ala ya muku gafara kuma ya muku rahma sannan ku samu yadda Allah in Allah ya so samun yadda Allah ko ta ta aljanna da shi muna roƙon Allah ya samu daga cikin su wala tashghilannakum ad-dunya 'anil akhirah kada ku yadda wannan duniyar ta shagaltar da ku game da lahira kada ku yadda wani abu ya dauke muku hankali a duniyar nan ya mantar da ku lahira fa hiya haqiratun bi zawaliha ita wannan duniya wulakantatta ce saboda komin daren dadewa ko ta tafi ta bakka ko kai ka tafi gabanta wa adami subutiha da kuma rashin tabbatar ta ba ta tabbata ko a wurin mutum ma ba ta tabbata domin wata rana mutum yana iya yin sama wata rana ka ganshi ya dawo kasa mutum shi ke mallakan mutane a koma shake mulka kuma ana mulki sai dai kallo yake yi wataƙila sai dai in wani abu ya ɓaci a kira shi shawara in saboda an san ya taɓa yi a ce ne kake gani ta ina za a bi shi ma ba ya abu ya zo ya ba da shawara ma tsakanin shi da Allah ya faɗi wani abu ya naɗa tsumma ko rawani da lauje a ciki to la ka amrun mumkin amma wannan ne amma dai mutum ya san yayi in kana so ka ji tausayi aka ce ka ji tausayin mutane uku wanda ya taba mulki yau ba mulkin nan a hannun shi yake ba yana hannun wani ana mulkashi abin tausayi mutumin da ke da kuɗi da ya koma kuɗin nan suka kare yanzu sai dai an san mai shi ma abin tausayi ne sannan malami a wurin jahilai yana kokari su shiga aljanna su ko gudu suke yi ka annahum umrun mustamfira kai ka ce abin nan ya ka tsaka so da su daga daji kai kana da su kuna ku taho ta'alau halummu ku zo ku zo ga hanyar da za a samu mutira ko mutane na gudu wannan nan guda uku abin tausayi in za ka ji tausayi musu ka ji tausayin wannan ya fito to da haka shine nan zawaliha wa adami thubutiha wa bima fiha sannan ga abin da ke cikin duniyan nan min fitanin wa isyanin lil wahid dayyan fitinu ga sabo da ake ma makadaici wanda yake mai nuna mulki ranar sakamako ana saba masa bal amalu bal amalu bal amalu fi hasalihat ku aikata ayyuka na kirki a ciki litazawwudi yawmil qiyamati wal hisab saboda ya zama kun yi guzuri saboda ranar tashin alkiyama da ranar da za a yi hisabi kada a je ranar nan ya zama ba mu da komi wanzuru ila ma qalahu rasuluna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anha tuna ku kalli abinda manzon mu sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi game da duniyar nan ce fa sa'al sa'al bin mu'az as-sa'idi an samu daga sa'al dan mu'az as-sa'idi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce law kanat ad-dunya ta'dulu inda Allah janaha ba'uda yace inda a ce duniya ta kai daidai da cikin sauro daraja wurin Allah da duniya ta kai darajar cikin sauro a wurin Allah ma safa kafiran minha shurbata ma da ba shayar da kafiri ciki ko da bukarwa da na ruwa ba da duniya ta kai daidai da cikin sauro daraja wurin Allah to da ya nuna wuri ne mai daraja kafiri ko makwarwa ɗaya ta ruwa ba zai sha ba to ya za a mutum ya ta faɗa kan wurin da ma aka daidaita da kafin kowa ana ba shi ana ba musulmi ana ba kafin wani wurin ya ce ya zora aka ce in kana so ka gane bambancin duniya da lahira ka je teku ka tsoma yatsanka abinda yatsanka ya ɗauko na ruwa shine duniya wanda ka baro na teku shine lahira akwai nisba akwai kwatanci ga wannan rawahu tirmidhi ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن الدنيا في سورة الكهف الله يا بام الأباري أتكين القرآن جميل الدنيا النا آية سورة الكهف آية تعشرين تقول dizzina aka ce duniya kwalliya ce kawai in kana so ko matan karanta surar sai sa bai kawo wajen ganye ce kowa ya kamata mu san Qur'anin nan saboda haka in kana so ga nan ba nan suratul kahf je ka karanta aya ta 28 an ce zina ce zinatul wa ayyu zina kuma sannan wata sar'ana ma tanfa yace wata irin kwalliya ce nan da nan kwalliyan ke watsewa kamar ruwan sama ne an yi ya sa wuri yayi kyau zai ta walbale wa aidan abbara anha fi surati taha fi surati taha yayi magana duniya a cikin suratu taha aya ta 131 bil zahra cewa kaman wani gure ne kawai da tazo in yayi yaushi ya kare mu koma can mu duba ba lokaci ne da mu sai mu dauko ayoyin mu duba wa zuhur kashi nan furanni wal wurud su waɗannan furannin da wane ne dukkan su tatafattah zaka ga su suna bubbudewa in rana ta daga wata ta'allaq kaga sun yi bi abiriha idan mutum ya kalla ya kalla za su ba shi sha'awa yana kallo suna burge shi wa sar'ana ma kadbal amma ba dadewa za ka ga sun yi yaushi sun bubbushe wa tasqutu kaga sun zuzugo kasama wa tamutu kuma su mutu shi za ka kwatanta duniya da su haka take kamar yadda kaga fure in kana so kalli fure kwatanta shi haka duniya take abinda muke so ya jama'a mazan mu da matan mu mu dauki wannan tunanin yadda Allah ya bayyana duniyar nan da yadda manzon Allah ya sa ya bayyana su mu sa ta a zuciyar mu a haka za mu ga duniyar ta daina mun daina ganin ta matsayin murya mu ka dauke ta a fure ka dauke ta a kwalliya yanzu mace in kai kwalliya ka wuni tana kwalliya ta wuni tana kwalliya ka bari in azuma ta yi wanka ka gani ina kwalliya shi yasa yanzu in za su yi buki suka yi wannan kwalliyar mai tsada sai su ce a daina sallah an sai data ta da an yi subscription na daina sallah har da ana yin sati ɗaya yanzu wata ta ce an kai mata ji wani wurin an sai ta wata ɗaya subscription ake yi na wata ɗaya ba sallah ba salati sai an gama sai an gama buki wata ɗaya ba sallah saboda za a yi saboda kwalliyar da aka yi ta bukin in aka yi ta za a yi ta wanke da an wanke ta an yi a ƙara kuɗi da an wanke ta to za ka za a ce ma amarya to fa in an gama kwalliya ba sallah wata uwarta ce ma ta ce kada ta yi sallah ita kuma ta je ta sai ta yi sallah ashe kwanan ta ya kare sai sallah bata gama sallah ba ta mutu da ba ta yi sallah ba ba ta hadu da Allah haka to kwalliya ce in an wanke ta da ruwa shi kenan mace za ta zauna gaban madubi ta minti talatin tana kwalliya tana shafe shafe amma ba ta ɗauki minti biyar kuma sai sallah raka a biyu ba maimakon da ma za ta yi kwalliya ta in ta je bayi ta yi alwala daga nan in ta yi alwala ta zo ta yi kwalliya ta yi shafe shafe ta ta shafa duk abin da za ta shafa sai kuma ta lullube kanta ta yi sallah raka a biyu sunna da ta yi alwala da ta sa ta yi ma kanta wani abu da dan lagara ba wannan kwalliyar banzan ba wata kwalliyar ma sai an gama mai gidan ya zo a faɗa to wata ma ba mai gidan take mawa ba da za ta fita ne yanzu take yi titi take mawa ko kuma yanzu za ta asibiti to wai ina ruwan likita da kwalliya mara lafiya kai da ka zo baka da lafiya ina ruwan likita da kwalliya ka kai da ka zo kana neman a tece ka to mai na kwalliya zuwa wurin shi ko da ko ka ce kana fitsari ko kana zawo shi zai duba shi zai wurin shi wurin shi in ma an aka ga ka nan daga nan za a ce a kai ka inda daga kai kai shi a kai ka emergency a da kowa ma shiga kana zawo to ina kwalliya to wanda ya je neman rai to kaji so da babu su to to auna wannan kwalliyar lokacin da aka cin nan idan kika samu kika yi sallah ina cewa mata ne saboda kukewa da lokacin kwalliya amma wannan lokacin da za a ci da mutum raka'a biyu yayi ku duba ba in mutum ya raka'a biyun nan na hanci an ce kamar yayi sadaka da gabobin shi 360 gaba daya wani mai kudi ne kullum zai rage wannan sadaka kuma sannan idan mutum ya ƙara yin biyu suka zama hudu aka ce an mutum kamar ya yi bautar rabin yinin za a ba shi sauran rabin yinin kuma sai dai shi ya cika da wani abu Allah ya tsare mai rabin yinin shi sai dai shi ya ƙara sa amma ga ita kwalliya kwalliyar da ba mu amfani wata ma ba kwalliyar tana idan ta samu lada bane saboda yanzu fita za ta za ta suna ko za ta buki in an tashi buki shi har zanen bukin ake yi ko sunan har zanen sunan ake daban a je a yi anko a haɗe wanda dukkan shi ba musulunci bane ba ta biya musulmai bace ta ba za a yi ko ka ce ba za a yi ba sai sun saci hanya ta baboye sun je sun yi in ba a yi sa'a ba har a gama ma baka san sun yi ba saboda sai an haɗa da munafuci je su yi shi wani wuri su boye ta a je lahira to da haka wannan shine sar'ana wa tasbut wa tamut wa aidan abbar anha bi suratul an'am yayi bayani a cikin suratul an'am aya ta 32 bil la'ib wal lahwi aka ce wannan rayuwa ta duniya kawai ba koyi ba ce face wasa ne kawai mai dauke hankali kwatanta shi da wasan yara wanda duk ya taba yin gini ya aje yashi ko ma baka taba yin gini ba za ka ga yashi yadda yara ke son shi sahobi da su yi wasa ko ka kore su sai su je su laɓe wani wuri su dawo sai su dawo su hau gida yakin nan wani sai ya zo in yakin da lema shi wani gida gida shi wani alama wani in ya fasa wannan dalilin da za a yi dambe kenan ya fasa masa amma in rana ta buge su in an jima sai kaga wannan ya tashi ya yi wu ya shige gida wannan ya yi wu wannan ya in an jima in ka dawo ba kowa bisa yakin nan abinda suka yi ma wani ya tsaya ya tattake shi gaba ɗaya yanzu ba mai mai faɗa ya shige gida haka duniya da ke kaman wasan yara wannan wasan yara da za su kanya shi nan kamar su take haka za a ji bulbula ta wata rana mutum a ce mai ga ta zanna ya ce wallahi ba zai iya ba an kwatanta ta da wannan بهذا البيان غني عن التعبير yace kaga wannan bayanin ba sai kai wani ne mana ya bace sai ma shi ma bai ma ka mana mu ayoyin nan in muna so mu je mu bi su sai ba sai duk abin da ya faɗin nan zamu gani an kwatanta da haka wa aidan abaraha anha bi surati ali imran al aya a cikin ali imran an an yi bayanin ta aya ta 185 bi annaha mata'ul ghurur cewa ba komai bane kawai dan jin daɗi ne lokaci na dan lokaci ne jin daɗi ne mai rudi kawai wanda aka nisantar daga wuta aka sa aljanna shine mai rabo kawai duniya ba komai bace face mata'un horo dan jin daɗi ne mai jin daɗi mai mai rudi ko ma tan ka duba tsora ai annaha mata ka ayi mata wani jin daɗi ne ko ne irin jin daɗi sar'ana ma yazu wanda nan da nan yake barin mutum ko ka tafi ka bar shi ko shi ya tafi ya barka وما هذا wai ku duba ya jama'a da dukkan wannan bayani da aka yi mana da dukkan dalilan da aka faɗi tun daga farkon littafin nan har yanzu da dukkan wannan magana da manzon Allah ya yi da dukkan waɗannan ayoyi da aka kawo dukkan su aka faɗi wuraren su wa ma hada wa ya tagurru bi afan nufusi duniyar nan tana rudan masu raunin imani masu raunin rai bi bariqiha da wasu walƙeta in ta walƙaya kawai sai ma walƙiya yanzu kai mutum ko matafiyi ne ya ce da walƙiya ne za ta rika haska mai yaga inda za a garin su kuma ya gani in ya bi walƙiyan nan wata rana wajen ina zai nufa kuma aka daina walƙiya aka fara ruwa ta ina zai yi walƙiya ba ta kai ka gida walƙiya ba ta haska hanya zuwa gida in kau ka bi walƙiya ko ta hadari ce sai ka je inda ba ka so kuma kwatanta saboda haka duniya ba ta wuce walƙiya ba wanda za ta yi walau kawai mutum ya ga abu a cikinta kawai sai ya ji shi da gudu sai haka take idan sai walƙiya kawai ba za ta haska ba wurare ba in walƙiya kai walƙiya falau ba za ka ga abubuwa ba daga ganin walƙiya kawai sai ka bi da gudu kace za ka kamu haka duniya take haka take kaman walƙiya sai wa mutane falau a ga kyau sai kowa ya rige rige kawai a ruga da gudu sai za a kamu kuma bayan cikin walƙiyar nan baka san iya abin da za ka tallawa ce wasu abin ka gansu wasu baka gansu ba sai ka je wurin haka take bi bariqiya saboda haka mutane sun rudu Allah ka tsare mu haitu innaha qad jahalu na'ima rabbihim amma ba abin da ya da su suka yi haka face sun jahilci ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala inda za mu ɗauki wancan misalin kawai mu kwatanta shi da duniya ko guda biyun nan wallahi da mun ji yadda za mu riƙe ta ya yi mana sauƙi a kan yadda take da da ko yau ne aka ɗauka ratun nan kaɗai wallahi kowa daga nan in ya tashi sai ya kalli duniyan nan da mahanga ba irin yadda yake mata da ba ka auna ta da yadda manzon Allah nan yace yace duniya ba ta kai fifikin sauro ba a wurin Allah kalli fifikin sauro nan fa muka sa aka kamo sauran muka ganshi a leda ba a kallon sai ka zo da shi kusa sannan ka ga shi sauran kai balle shi fikin ita kuma wacce ta kamo shi malam ta iya kamo ta tafko sauran nan ta tsige fifikin ma daban ga sauran ga fifikin fifikin sai ka zo kusa nan aka zo da shi ko an yana so ya zo gani lokacin aka zo aka gani ita wannan yara a yaren yara irin a irin wanda ake ce ma wata mayya kabu da shi ta je ta danko shi nan na bala na cewa zai kamo shi suka ta ce ita za ta sai mana alƙawari za ta kamo kuma wallahi wannan bayan Allah tana da himma aliya ran da aka yi da ita a ranar ta kamo shi ta kawo wasu har suka rika tambayar ta yadda aka yi ta dankai ta ce au bari sai tawul ta sa sai da ya hau bisa tawul a ce in ya hau bisa tawul malam ka ji ba ta ce tawul ta sa mashi kawai sai da ya hau ta samu ta tafkai ta sanya wani shi a kankana kuma ta kwantar da shi rigingine ta fede shi a wannan jini ta kwantar da shi har ta iya tsigo fikin ta waro fikin daban shi ubangidan daban fikin daban ta kawo mana nan muka ga yadda fikin ne ke sai kayi kusa kusa da shi kake iya ganin fikin to ka auna wannan annabi ya faɗi wannan magana ka san ko huwa sadiqul masdu ya ce da duniya ta kai wannan fiffiken sauran a wurin Allah da ba zai yarda kafiri ko makwarwa ɗaya ta ruwa ya sha ba kenan wuri ne mai daraja bai kamata abin kafiri ya sha ba shi kasancewa ba ta kai suke ba shi yasa kowa ke da mallamala ciki kaga misali ɗaya misali na biyu ka kalli teku bibi girman teku ka je ka tsoma yatsanka a ciki ka ɗago wannan ruwan da ka ɗebo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine duniya wancan tekun da ka baro ita ce lahira duniya gaba ɗayanta da abin da ke cikinta ba ta wuce wannan abin da ka dangwalo a yatsan ka bai san kwatanta ta da lahira wancan tekun ita ce lahira wannan da ka dangwalo ita ce duk duniya da abin da ke cikin duniya ya jama'a in mun gane wannan ya shiga zuciyarmu dan me duniya za ta rufe mu wannan wani ka bar wancan wurin ka dawo kana fama da wannan abin da kan yatsa yanzu ko a kofi ne aka ɗebo ruwa kaf wannan babban kofin nan da suke ce ma jog din nan ka dangwala ya tsanka a ciki a ce maka wannan da ka ɗebo shi ne duniya wancan da ka baro cikin jog shi ne lagara ka yi wasa balle teku waɗannan su za mu sa a cikin zuciya mu sa shi nan ba a yi nila mu sa shi a gaban idanun mu rika tunawa da wannan zai sa in kana ma bacci ka ki tashi da daddare wallahi in ka tuno duk duniyan nan da baccin da kake gani da kake yi da komi kana nan dai kamar a wurin da bai kai cikin sauro ba kana nan wurin da bai wuce dangwalar ya tsanka ba kuma in bacci kake so za ka yi bacci haka gari tunda za a kai mu kabari wata rana mu yi baccin ba mu san ranar tashi ba to ba gara tun yanzu kai maganin yadda za ka yi baccin cikin daɗi ba a can da kai ta bacci inda za ka je ba amfani kana so a fito ma ba a fito ba alladhi a'addahu rabbuhum lilmuttaqin wanda Allah ya tanada wannan ni'imar ita muke mantawa الذي أعده الله للمتقين في جنات النعيم وأن الله تبارك وتعالى يتعندى كما سجن سورانسا أتشن الجنة تنعيمة الله كفام دقى تشن ما سجن سوران الله تبارك وتعالى الله تعزل تابو تسامو وأنه إبادا حلم هو تسمو تعالى إن شاء الله تعالى بوغي sai mu kammala littafin daga nan mu koma yadda muke yi in Allah ya yarda na kasafi yara سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا تحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا خسر الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين